بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda kuma ya bata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya ƙara mushi tsira da aminci da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka bi tafarkin shi har duniya ta tashi kamar yadda jama'a suka sani yau dinnan juma'a ce kuma wadda ta daidai da biyar ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu wanda ya daidai da talatin ga watan ainihin maris shekara ta dubu biyu da ɗaya a shekarar miladiyya nan da 'yan kwanaki kaɗan wato kwanaki biyar masu zuwa zai zan ainihin wato ranar da take shahararriya ce a tarihin musulunci wato ita ce ranar da ake kira rana ashura wannan ainihin rana ta ashura tana da girma a wurin addinan da suka gabata kwarai da gaske domin ita ce ranar da allah maɗaukakin sarki ya kubutar da annabi musa da shi da banu isra'ila daga ainihin wato zaluncin fir'auna wanda yake makiyin Allah wannan ainihin rana annabi ya samu yahudawa a madina sai ya ga suna azumtatta ya ce wani azumi ne waɗannan suke yi sai suka ce ai suna azumi ne farin cikin yau wata rana ce mai tarihi wadda Allah ya kubutar da bawan Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam da kuma ‘yan uwansu bani Isra'ila. Annabi ya ce, To, aini na fi ku zumunci, na fi ku ƙarfin kusanci da annabi Musa, don haka ni na cancanta da raya azumin wannan rana. Annabi ya rinka yin wannan azumi kuma ya umarci al'umman musulunci su koyi da shi su rinka ɗaukar azumi a wannan rana. To, amma saboda annabi ya saba musu. sai ya ce in Allah ya kai mu baɗi in mun tashi yin azumin ashura ɗin nan to sai mun fara daga tasu'a tukuna wato sai mun yi tara ga wata sannan kuma mu yi goma ga wata shine tasu'a da ashura to abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenan annabi ya umarci mutane su yi kuma ainihin shi ma ya rinka yin wannan azumi sai dai annabi sallallahu alaihi wasallama bai samu kaiwa shekara mai zuwa ba sai ya rasu to da wancan umarni da ya sai ya zan sunna ce annabi ya ba da umarnin kenan za a iya haɗa taso'a da ashura ainihin ayi wasu malamai suka ce ainihin babu laifi a haɗa taso'a da ashura da kuma ranar sha ɗaya ga wata ɗin ayi wato ayi tara da goma da sha ɗaya amma tara da goma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama amma sha ɗaya bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai dai ya zo daga wani sahabi mai suna abdullahi dan abbas kamar yadda al'imamu abdulrazzaq as-san'ani ya fitar a cikin littafin shi al-musannaf al-imam al-bayhaqi a cikin karamin littafin shi mai suna shu'abul iman haka nan al'imamu tahawi a cikin littafin shi mai suna sharhu ma'anil asar ya tabbata ya inganta ibn abbas ya sunnanta a hada da sha ɗaya ga wata ɗin amma mun fi ganin dacewar a tsaya a kan tara da kuma goma ga wata ɗin wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin alheri baki ɗaya ya tattaru akan biyayya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da cewa ba mu ganin abin da ibnu abbasin ya faɗi bid'a ne ko sharri ne sai dai mun fi ganin cancanta da kuma dacewa akan tsaya akan abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ainihin shine abin da shari'a ta nemi mutane su yi kuma wannan azumi an nemi mutane su yi shi ne a matsayin mustahabbi ba farilla bane don haka annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tashi farkon ɗaukan azumin da zai da rana tsaka nema aka ɗauka tunda ya waye gari ne ya ga yahudawa na yi lafiya suke yi aka ce ai ga dalili ga dalili shikenan shi ma sai ya ɗauki azumin nan take wannan na daga cikin ɗarurukan dalilai da ke nuna da labarin ganin wata bai zo maka ba sai da rana tsaka a wannan rana tsakan nan sai ka ƙudurci niyya nan take sai ka ɗauki azumin azumin ka yayi haka ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam muna fatan a duba littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na su malam ali hassan wannan da annabi ya ɗauki wannan azumi sai ce to wanda yake so ya yi ya yi wanda kuma ya ga ba zai ba babu laifi don haka azumin ba a matsayin ainihin wato farilla yake ba amma kafin a farlanta ramadan to wannan ainihin azumi na ashura musulmi sun rinka yin shi a matsayin ainihin farilla ne to da aka farlanta ramadan sai zan an sassauta hukuncin daga farlanci ya koma ainihin mustahabbi a takaice wannan shine abin da ya tabbata a wurin ahli sunna cewa yin azumi a wannan rana sunna ce tabbatacciya to sai ya zan daidai da irin wannan rana a tarihin musulunci aka kashe ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-Husaini dan Aliyu wato dan Fatimatu Zahra jikan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ɗaya daga cikin shugabannin gidan aljanna da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen iraki suka danne shi suka yanka shi yankan rago wanda dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun yana da rai an yi mishi ishara akan wannan bala'i da zai samu wannan al'umma ta mu mala'ika jibril ya zo mishi da tafi guda na ƙasa ya nuna mishi ya ce kaga wannan ƙasa na ɗibo ta ne daga inda za a kwantar da jikanka a yanka shi annabi ya fashe da kuka wato wannan wata bakar kaddara ce wadda ba ta jin magani addu'a kuma ba za ta yi maganin ta ba sai dai a karba kawai to mu ahlus sunna ba mu da ingantacciyar riwaya a hannu akan cewa wane ne ya kashe sayyidina ainihin al-husayn ba kamar yadda yan shi'a suke cewa yazidu dan muawiya dan abu sufyan ba wannan bai tabbata ba kamar yadda malamai suka tabbatar al-imamu ibnu kasirin a cikin littafin shi mai suna al-husaini ibnu ali da shekul islam ibn taimiya a cikin littafin shi mai suna ra'asul husain sun tabbatar da cewa babu inda riwaya ta tabbata akan cewa yazidu ne ya kashe ainihin ya kashe ainihin al-husaini amma a jimillance mu ahlus sunna mun fi kowa bakin ciki da takaici da ƙiyayyar koma wane ne ya kashe ainihin al-husaini dan aliyu don haka harshenmu ba zai gushe yana ɗanye shakaf game da la'anta da kwashe albarka ga koma wane ne ya kashe ainihin wato alhusaini ɗan aliyu ba domin ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacce da tirmidhi ya ruwaito ranar juma'a manzon Allah yana hudu ba ya hangi Hassan da Husaini uwarsu tayo musu kwalliya manzon Allah bai iya haƙuri ba sai da ya yanke hudubar ya sauka daga kan mimbari ya je ya kwaso waɗannan jikoki nashi ya zauna kan mimbari ya zaunar da ɗaya kan cinye shi ta dama ɗaya kan cinye shi ta hagu manzo Allah ya ce haka abin yake jama'a waɗannan jikoki na da kuka gani ban soyayya ta ne wato ina ƙaunarsu wanda duk ke ƙaunata ya ƙaunace su wanda duk ke ƙina ya ƙi su wanda duk zai ƙi su ya zan zai ƙi su ne dan yana ƙina wanda duk zai so su ya zan zai so su ne dan yana so na to wanda duk ya danna Husaini ya yanka shi babu shakka ba ya kaunar Husaini to ko babu shakka ba ya kaunar Husaini wanda ya danna Husaini ya yanka shi bai kaunar Husaini to kiyayyen nan da yake wa Husaini kuwa kiyayyen manzon Allah ce haka manzon Allah ya nuna don ba za ka danna mutum kai mishi yankan rago ba sai in kana kin shi to in ko har kana kin Husaini babu shakka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kake ki wanda kwadi yake kin manzan Allah babu shakka kowane ne wannan kiyayyen mu ta tabbata a kan shi kuma tsinuwa da kwashe mishi albarka in mun yi ba mu yi laifi ba don haka yan shi'a su san wannan shine matsayinmu wallahi a yau da a ce za mu iya gane wane ne ya kashe alhusaini da ingantaccen isnadi wallahi ku tabbatar da in yana da rai za mu yi gudunmawar yaƙi wallahi sai mun ga mun kashe shi wannan shine hukuncin musulunci insha Allah to amma ƙa'ida a cikin ainihin ilimi ita ce kar ka sake ka karɓi magana sai wadda ta tabbata domin Allah yana cewa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina in wani ɗan banza ya zo muku da labari ku bincika don ka ku afka wa mutumin kirkin da bai ji bai gani ba ku waye gari kuma ku yi nadama akan haka ne al-imamul ghazali Allah ya gafarta mishi ya ce muna da yaƙini akan cewa haramun ne ka zagi musulmi haramun ne ka kafirta musulmi ya ce kuma ba mu da yaƙinin wane ne ya kashe ainihin mu'awin husaini to in muka je muka ɗauki abin da ba mu da yaƙini muna zagin yazidu a kan shi babu shakka zai zan mun ɗauki abin da yake ba mu da yaƙini a kan shi muna hukunci akan abin da muke da yaƙini a kan shi wato muna da yaƙini akan haramun ne a zagi musulmi kuma mun tabbatar yazidu dan mu'awiya musulmi ne to in muka ɗauki abin da ba mu tabbatar da shi yayi ba muka zarge shi a kai to babu shakka mun ɗauki zato mun hukunta tabbas da shi kenan to mun fada hallaka don haka gazali ya ce wallahi mu yi ƙoƙarin janye bakinmu daga zagin wannan mutumi yazidu dan mu'awiya barnar da ya aikata a ƙarƙashin mulkin shi wadda ba ta shafi wannan ba wadda ike ba ta shafe mu ba mu kame bakin mu ainihin a kai amma in muka ce za mu ɗauki laifin da ba shi yayi ba muka kala mishi mu zarge shi a kai to wannan kuma wallahi zai iya ja mana asarar wasu ladaddakin mu domin duk mutumin da kake zagi ko kake mai sharri ko kake mishi ƙazafi wallahi ranar kiyama ba kuɗinka ko gidajenka ko 'ya'yanka za a ɗiba a biya shi ba a'a sallolinka azuminka biyayyar da kai wa iyaye ayyukan alheri za a kwashe a biya waɗanda ka yi kai kuma ka waye gari ka zama tantirin matsiyaci a ranar alkiyama sai zunubai in waɗannan zunubai waɗanda ka ɗauka a kan shi ba su gama ƙarewa ba fa sai a ringa ɗibo zunuban shi shi kuma ainihin ana jibga maka aka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye a takaice ya jama'a wannan shine abin da shari'a ta sunnanta to amma wannan wata na ainihin almuharram wata ne wanda yake ya sha gwagwarmayar al'adu da bidiyo'i tun daga nan mu kanmu in muka dube a ƙasar hausa akwai al'adu da yawa da ake waɗanda daga cikin al'adun nan akwai al'adar karɓan shara tsakanin jikoki da kakanni ko tsakanin abokan wasa bazazzagi da bakano suna wasa bakano da basakwace suna wasa ainihin bakatsine da bahaɗeje suna wasa bayarabe da banufe suna wasa duk wannan wata in ya zo duk inda bai rabe ya haɗu da banufe ko ainihin bakatsine ya haɗu da bahaɗeje ko bakano ya haɗu da bazazzagi sai ce sai ya ci kwalashi sai ya bashi shara waɗannan duk al'adu ne waɗanda ake yin su a ainihin cikin wannan wata na almuharram kashin gaskiya ba daidai ba ne akwai al'adu irin waɗannan jika da kaka da makamantansu akwai al'adun 'yan mata da samari su rinka yawo suna ɗiban ruwa na rijiyoyi guda bakwai wai saboda a cikin abin da aka gada iyaye da kakanni wai mala'iku suna zuba ruwan alkausara a cikin rijiyoyi a cikin wannan ainihin wata musamman a ranar ashura din nan to shi kenan yan mata sai a rinka yawo rijiyoyi guda bakwai za a je a ɗibo ruwa a zo a sha a yi wanka wai saboda ko za a dace da ruwan alkausara duk wannan ba addini ba ne yana daga cikin abubuwan da aka gada na ƙarirraki cewa ana ainihin wato samun abin nan falala ga wanda ya yalwata wa iyalin shi fiye da yadda saba a ainihin ranar ashura cewa wanda ya yalwata wa iyalin shi wannan rana Allah zai yalwata mai sauran shekara wanda bai cika cikin shi ba a wannan ainihin wato rana da aka yi azumi Allah zai cika mishi ciki da wutar jahannama duk wannan ba addini ba ne hadisai ne suka zo waɗanda suke na ƙarya ne ko kuma wanda ya sanya tozali a wannan rana ba zai taɓa hakiya ba wanda ya yi kunshi wanda ya shafa mai wanda ya sa turare wallahi wasu abubuwan ma 'yan shi'a ne suka ƙage su don su ƙaro abubuwan baƙin ciki a wannan rana don wannan rana ce da 'yan shi'a suke kuka suke ruri inda za ka tafi ƙasar yaman ko ƙasar iran ko ƙasar syria a ranar ashura wallahi za ka yi mamakin irin kukan da za ka ji 'yan shi'a su ne da haniniya wani zai kwana ya ni yini bai ci ba bai sha ba to duk wannan ba addini ba ne to daga nan ne sai aka samu jahilai daga cikin sufaye su kuma sai suka kirkiro abubuwa wai don su faɗa da 'yan shi'a tun da 'yan shi'a na bakin ciki a ran nan to su kuma bari su kirkiro ƙarerayi waɗanda za su zo su kuma su ainihin wato kishiyanci 'yan shi'a da su shine sai suka yi ta kago abubuwa wanda yi wa iyalan shi abu na farin ciki wanda ya yalwata iyalan shi Allah zai yalwata mai sauran shekara wanda ya shafa mai wanda ya shafa tozali wanda ya kaza wanda ya kaza waɗannan baki ɗaya sun faru ne tsakanin 'yan shi'a waɗanda ke da'awar matuƙar soyayya ga Husaini da kuma nawasu nasibawa su kuma akasin 'yan shi'a ne su kuma maƙiyan Husaini ne duk mutumin da aka ce ɗan gidan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam jikan manzan Allah ne to su kuma ba sa san shi kaji kuma wasu hallakakku ma'ana yadda 'yan shi'a in aka ce sahabi sai su zinduma mai zagi su kuma nasiba da an ce jikan manzan Allah sai su zinduma mai zagi su kuma bala'in da suka fada kenan to duk waɗannan baki ɗaya tarka-tarka ne ɓata ne ba daidai ba ne abin da shari'a ta nemi mimi shine mai azumin taso'a da ashura idan ainihin za mu iya allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu gaskiya daga ƙarshen magana ta ina wa al'umma musulmi musamman ɗaliban ilimi da malamai nasiha da su samu littattafan da malamai suka tattauna akan bidiyo'i don a gane irin waɗannan abubuwa bidiyo'i ne a je a yi wa mutane wa'azi akai akwai littafin as-saiful qati'il niza na malam abdulmu'min alfullani da kuma littafin as-sunan wal mubtadi'at na malam abdulsalam khadir da kuma littafin majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taymiya da littafin minhaj sunnati nabawiyya fi naqd kalami shi'at al-qadariyya da littafin ittida'u sirat al-mustaqim mukhalafat ashab al-jahim duk waɗannan littafai sun yi bayani akan biliyoyin irin waɗannan abubuwa su shehu usmanu mujaddidi a cikin littafin shi ainihin ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a ga kuma wani littafi sukutun da gudanar da ke hannuna rad'ul anami min muhdathati ashiril muharram al-haram wallafar babban malami al-sheikh baban tsayyabo muhammad ata'ullahi hanif wannan littafi takaitacce karamin littafi ne amma yana dauke da bayani akan bid'a ne irin waɗannan abubuwa da ake abin da yake sunna kadai shine yin azumin tara da kuma ainihin goma ga wannan wata Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu shi yasa al'ummar musulmi a guji bid'a a kyamace ta kuma wajibi a tashi a nemi ingantaccen ilimin da da shi ne za a iya kanikancin addinin musulunci a tabbatar da abin da yake daidai da abin da ba daidai ba yanzu waɗannan hadisai tashi muka yi muka ji ana ta biya wa mutane su wanda ya yalwata wa iyalin shi Allah zai yalwata mai a sauran shekaru amma hadisin ƙarya ne ko ibn jauzi a cikin littafin shi kitabul mawdu'atul kubra sai da yace ƙarya ne haka nan cikin littafin tamamul minna gashi nan dai malamai suka bayyana abubuwa ne dai da basu inganta ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu waɗannan su ne maqsudan abin da hudubar mu ta yau take dauke da su insha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
Allah